to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to alhamdulillah za mu tashi a babun ma ja'a fi kuhuli ko kuhuli rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam babi kenan da zai zo mana a cikin kwalli na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yadda manzo Allah ke shafa kwalli yace wa fihi kam satu ahadis a cikin su akwai hadisai guda biyar zai ba mu labari akai eh yace hadathana Muhammad bin Humayd الرازي أنبأنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتهلوا بالإسمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر wannan hadisi Muhammad bin Humaid ya ba ya zanta mana Ar-Razi an bana Abu Dawud Abu Dawud ya ba mu labari at-Tayalisiyu an Abbadi bin Mansur daga Abbadi bin Mansur daga Ikrimata daga Ibn Abbas Allah ya kara masa yarda annabi Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam hakika manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam qal ya ce iktahilu bil ismidi yace ku yi kwalli bil ismidi da bakin kwalli wato kwalli akwai wani kwalli na nan mai kyau wanda ake kiran shi da ismid ismid shi wannan kwallon akwai wani suna da ake masa akwai wani suna da ake masa kwalli ne dai irin wannan wanda ake sanya waɗannan wanda mata ke sawa ba mai ruwa ruwan nan ba a'a irin wannan kwallon nan dai na dutse nan da ake dandakawa amma ainihin mai kyau akwai wani ainihin mai kyau eh wani wanda yake dan farfara haka dai mai dan kyalle-kyalle go eh shi da kyakkyawa ne dai shi wannan to wannan ainihin wannan kwallon shi ake kira da ismit akwai wani suna da ake mashi na manta sunan duk ba wanda ya sani ko irin ainihin sunan da ake masa na rubuta na ji shehi ya faɗi akwai sunan da suke mashi ya ce eh jati ma raɗau a shi wanda aka wai shine mai ruwa ruwan ko eh shine mai ruwa ruwan to shi dai ainihin da irin wannan kwallon nan dai mai na dutsen nan ainihin mai kyan wanda ba wai dutse ba ne ba na ainihi a shi kwallin ne ainihin kwallin ne shi ne manzala ce ku yi kwalli da shi fa innahu yajlul basara domin shi yana yayewar gani yana yayewar gani ya zamo cewa in ma akwai wani ko kwantsa kwantsa ko wani cuta cuta ko wani ciye ciwo idan kuna shafa shi to zai yayi wai ni bito shi'ara sannan kuma yana tsirar da gashin ido idan kuna shafa shi shi kwalli ya halatta kowa ya sanya shi to amma su maza suna sanya wannan kwallin ne a lokacin kwanciyarsu za mu ji nan da yawa da hadisin da zai zo ana wato manzala yana shafa shi ne a lokacin da zai kwanta bacci eh musamman ba kai namiji ba za ka sanya shi ba kai ta yawo da shi da rana haka in dai ba wai kana ciyin ido ba ne ba inda yanzu al'adar mu ya zo idan mutum na sanya kwalli wasu suna ɗauka cewa ma irin ɗan iska ne ko eh ɗan iska ne kawai duk wanda ka gani da kwalli to irin ɗan iska ne wai idan mata masu irin wannan masu ganewa suka gani to sun san kawai dama nasu ne irin wannan karuwan suka gani an gane to kaga yanzu inda al'ada ta zo da haka a nan gurin ta zo da hakan duk da cewa dama a cikin hadisin ma mafi yawanci manzala sallallahu alaihi wasallam yana mana umarni duk da wannan hadisin shine yanzu ba a ware mana lokacin da za a shafa kwallon ba manzala da ya ce mana dai mu shafa kwalli irin wannan kwallin yana yayi ido to amma hadisan da yawa mafi yawa zai nuna mana manzo Allah a ina yake shafa kwallin yana shafa kwallin ne a lokacin da zai kwanta bacci ya shafa a wannan idan su uku ya shafa a wannan idan su uku in ya tashi kuma sai ya wanke shi to kaga wannan shine yafi shi dan haka nan miji ana so ya ringa shafa ne in zai kwanta tunda yana daga cikin idan da rana ne yana daga cikin siffan mata ma'ana mata ke shafa shi da yanzu ma matan sun daina sun sun fara ma dainawa kaga suna shafa sai irin mutanen ƙauye ma haka ko sai su ba sa yawan shafa shi shi ma da rana haka in ma sun shafa shi din to ba su sai suke sanya shi bai da zai fito a gane kwalli eh duk sun daina ma shafa waɗannan to amma kuma kaga sunna ce mai ƙarfi sunna ce mai ƙarfi a dinga shafa kwalli kuma maza da mata din gaba ɗaya yawwa wanda amma annan nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace ya faɗa ya raya hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lahu mukuhulatun yana da tandu ya kata hilu min ha kullu lailatin da yake sanya kwalli daga wannan tandun na kwallin kullu lailatin kowane dare salasata fi hazihi kaji yana shafawa uku a wannan gidan wa salasata fi hazihi uku kuma ga wannan gidan حدثنا عبد الله بن صباح الهاشمي البصري حدثنا عبيد الله بن موسى أنا إسرائيل أنا عباد بن منصور وحدثنا علي بن حجر سنا يزيد بن هارون حدثنا عباد بن منصور أن إكرمة أن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتهل قبل أن ينام بالإسمدي ثلاثا في كل عين وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكهلة يكتهل منها عند النوم ثلاثا في كل عين yace uba Abdullahi bin Sabbah ya ba ya zanta mana al-Hashimi al-Basri ba Hashimi wanda yake kuma mutunan Basra yace hadathana Ubaidullahi Ubaidullahi ya zanta mana bin Musa dan Musa yace Isra'ila ya ba mu labari an Abbadu bin Mansur daga Abbadu bin Mansur yace hadathana Ali bin Hujrin Ali bin Hujrin shi ma ya zanta mana Yazid bin Haruna ya ba mu labari Ubad bin Mansur ya ba mu labari an ike mata daga ike mata an ibn Abbas daga ibn Abbas kala yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya kata hilu qabla an yanama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shafa kwalli kafin yayi bacci bil ismidi da shi wannan bakin kwalli salasan fi kulli ainin yana shafa su uku a cikin kowane ido wa qala yazid bin harun yazid bin harun yake cewa fi hadisi a cikin hadisin sa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun ya kance yana da tandun kwalli ya kata hilu min hal yana shafa kwalli daga gare ta inda namu a wajen bacci salasan so uku fi kulli ainin a cikin kowane ido hadathana ahmad bin mani hadathana muhammad bin yazid an muhammad bin ishaq an muhammad bin munkadir an jabir qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ismidi inda an-nawmi fa innahu yajlul basara wa yanbitu ash-sha'ra Ahmad bin Mani'i ya zanta mana, Muhammad bin Yazid ya zanta mana, Muhammad bin Ishaq wato an karɓo daga shi Muhammad bin Ishaq, an karɓo daga Muhammad bin Munkadirin daga Jabir yake cewa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na kore ku da bakin kwalli a wajen bacci fa innahu yajalul basara yana yayuwar ido wani bitu sha'ara yana tsirar kuma da gashi. Hadathana Qutaybah bin Sa'id, qala hadathana Bishr bin Mufaddal an Abdullah bin Usman بن خثيم عن سعيد بن خبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أك... إن خير أكهالكم الإسمد يجل البصر وين بيت الشئرة وتيبة بن سعيد يازن تامنا يتي بشر بن مفضل يازن تامنا دقى عبد الله بن عثمان دن خثيم دقى سعيد بن خبير دقى ابن عباس على قرامس يداكي تيوى manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika fiyayyen kwallin ku shine al-ismir shine bakin kwallin nan yana yayiwar ido wato yana yayiwar gani wayne bitu sha'ar kuma yana tsirar da gashi hadathana ibrahim bin al-mustamir al-basri sana abu asim an usman bin abdul malik an salima an bin umar qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ismir fa innahu yajlu al-basara wayne bitu sha'ar wato sha'ara duk da iri ne kwancin hadisin yana cewa da an karɓo daga Ibrahim bin Mustamir al-Basri yace Abu Asim ya bamu labari Usman bin Abdul Malik ya bamu labari wato an karɓo daga gare shi daga Salim daga Ibn Umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bil ismiri na hore ku da bakin kwalli fa innahu yajalul basara cewa yana yayiwar gani wayin bitu shira yana tsirar da gashi na'am za mu shiga babu ma ja'a fi libas rasulullah sallallahu alaihi wasallam babi kenan da yazo a cikin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fihi sitatu ashara hadisan a cikin shi shi ma akwai hadisai guda goma sha shida hadathana Muhammad bin Humayd bin Rabi hadathana al-Fadl bin Musa wa Abu wa Abu Tumailata wa Zaid bin Hubbab an Abdul Mumin bin Khalid an Abdullah bin Buraidata an Umm Salamata qalat kana ahabbu siyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis Muhammad bin Humayd Razi ya ba ya zanta mana alfadul bin Musa ya zanta mana, wa abu tumailata da kuma abu tumailata wa zaidu bin Hubbab da Abdulmumini bin Khalid da Abdullahi bin Buraidata da daga Ummu Salamata take cewa ya kasance mafi son tufafi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alƙamis ita ce riga mazala yana son riga eh haddathana Ali bin Hujrin sana Fadalu bin Musa أنا عبد المؤمن بن خالد أنا عبد الله بن بريدة أنا أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قميص shi ma daidai irin wancan hadisin ne wanda an karɓo shi ma daga Aliyu bin Hujarin ya zanta mana Al-Fadl bin Musa ya zanta mana daga Abdulmumin bin Khalid daga Abdullahi bin Buraidata daga Ummu Salamata take cewa shi ma dai ya kance mafi soyuwar tufafi zuwa ga manzala sallallahu alaihi wasallam ita ce dai riga hadathana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadiyun sana Abu Tumailata ana Abdulmumin bin Khalid ana Abdullahi bin Buraidata an ummihi an Ummu Salamata qalat irin wancan hadisi ne na baya eh irin wancan hadisi ne na baya sai dai shi wannan kawai an karɓo ne daga ziyad bin ayyub al-bakatadi wannan daga nan ne aka karɓo shi amma daga sauran sana abu mai data dinnan duwanta ne na baɗin wanda muka yi daga abdulmumin bin khalid da abdullahi bin buraidata an ummi shi kuma daga mahaifiyarsa daga ummu salamata take cewa ya zance mafi soyuwar tufafi zuwa ga manzala sallallahu alaihi wasallam yalbisu hu da yake daura ta alkamisu shine riga na'am qala abu isa abu isa ya faɗi hakan haka za ƙala ziyad bin ayyuba fi hadisi an abdullahi bin buraidata an ummihi an ummu salamata haka na aka rawaito da gairu wahidin daga wani ɗaya an abi tumailata misli ruwayatin ziyad bin ayyuba wa abu tumailata yazid bin fil hadhal hadisi an ummihi wa huwa asahu to shi ma ya karɓo shi da irin wannan hadisin daga mahaifiyar shi ne mafi inganci wannan ɗan irin wannan hadisin da ya gabata حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج سنا معاذ بن هشام سني أبي أن أن بديل يعني ابن ميسرة الأقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ إلى الرسغ yace an karbo daga Abdullahi Abdullahi bin Muhammad ya zanta mana bin Hajjaji yace sana Mu'az bin Hisham sani Abi yace babana ya bamu labari an budailin daga budaili ya ani shine ibn maisarata al-uqailiyun an shahar bin haushabi daga shahar bin haushabin daga asma'u binti yazid take cewa kana kummu qamis rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila rusugin ya kasance hannun rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance zuwa nan ne nan rusugi shi ake kira zuwa nan an gane ko hannun rigar manzon Allah to kaga wannan hadisin da yana nuna mana manzon Allah yana sa riga yana sa riga kaga bambancin wando kenan wando shi kwata kwata ma ba ma maganar wando ba maganar wando shi yasa kadai kada wasu su zo su ta yanzu dazan da safe nake jin wani malami babban malami daga cikin wannan malaman nan masu yawan inkari masu yawan kafirta mutum eh shine albani din nan nake jin yana cewa wai wai ya ji wasu daga cikin malaman su daga cikin malaman su fa ma yace wai ya ji wasu daga cikin malaman su ya ga ɗanɗan shi yana suka akan masu sa wando, wai masu ɗangala wando. Ya ce, wai har yake mamaki, wai yanzu har za a samu daga cikinsu, wai za a samu malami sun kuta kuma yana suka ɗanɗan shi dan ya ɗangala wando. Ya ce, to duk wanda yake da wannan ra'ayin kafiri ne. Wannan da kaji, kai zai har an kafirta su matsalar suke nan. Kafirtawa dandanan su kafirci bai mai da su komai ba. to ba inda aka babu babu wani hadisin da zai zo da zaka kawo guda ɗaya wanda zai zo maka da cewa manzala ya sa wando babu shi manzala bai ba hadisin da ya zo manzala bai taɓa sa wando ba dab da rasuwar manzala ne aka kawo mai kyautar wando kuma manzala bai sa ba ya aje shi saboda manzala ya san gaiba saboda ya hango irin mutanen nan da za su ita kafirta mu sai ma manzala da aka kawo shi ma bai mata shi ba sai aje shi gefe manzala ba abin da ke sawa sai abin ga sai wannan eh yau gyauto manzala ke sawa manzala gyauto yake sawa in ya tashi in yana ra'ayin sa riga in ya sa riga sai ya kara da wani gyauto sai ya sa lullubi a kai sai kuma bai ma sa lullubin kawai sai dai ya sa tufafin wato sai ya sa kayan kawai daga sama har ƙasa haka manzala yake yi gyauton shine manzala yake cewa ku ringa kawo shi nan saboda gyauto ne kar ku ringa gaggata shi a ƙasa saboda mi saboda wannan alama ce ta takama alama ce ta manyan masu jiji da kansu don wannan ne fa manzo Allah ma yayi hani a kai saboda jiji da kai shi ma kan shi wallahi ko gyautan kasa idan kana jan shi a kasa idan baka san ma yana ja ba kai baka ma san da wannan ba balle ma wai har ya kawo maka takama wannan abun ba zai cutar da kai ba saboda me a lokacin da manzo Allah yake haramtawa sayyidina Abubakar a lokacin da ya zo ya yake manzon Allah yana hani da wannan yana cewa duk wanda wanda gyautan shi ya wuce nan in ya wuce nan gurin to yana wuta sai sai dina ababakar yake ce ah ya rasulullahi gashi ina jan sani kuma sai manzon Allah ya ce ai kai banda kai kai ai ba kana yin shi bane ba dan takama kaga menene mafhumin abin kenan me ake nufi ma akan jan shi kansa in kana yi kawai don takama kowanne wallahi in kana taka shi misali in kana taka shi misali wai dan ka taka shi idan kana taka shi in ka in kana yi ma ba tare ma da ka sani ba kai ba ruwanka da wani takama ba da komai kake yi ba ba shi daga ciki kawai dai za a ce mi a kawai dai ka yi ka kwaikwaye shi da manzo Allah yake din manzo Allah yana son a kawo shi nan din to sai ka bar shi a kawo shi nan din shi ma jotan kenan in ka sa amma maganar wando sa wando ra'ayi ne in ka sa wando yi yanzu wannan don da muke sawa kawai ra'ayi ne ra'ayi ne amma babu wani hadisin da za a kawo maka in kuma mutum ya ce maka ai akwai hadisin da manzo Allah ya sa wando to ka kawo man shi ka kawo man shi ina tanan har gidana sai in doka in bar shi wallahi in dai akwai shi babu wani babu wani hadisi da ya zo ce manzo Allah gashi ya sa wando ya kawo wando iyana wallahi babu shi duk jauto ne manzo Allah yake sawa eh jauto kuma kaga ai akwai bambanci ma da wando eh ko kai kanka yanzu idan ka sa jauto jauto fa irin shi ne kamar wanda za ga wani mata na sawa din kamar yanzu ana ce mishi zani haka eh shine yanzu ko mace yanzu idan ta sa zananta idan yana jin kasa ai ba za ta ji daɗi ba ma eh kaga ai akwai bambanci da wando shi kuma wando in ka sanya shi ka kawo shi nan gurin in ka kawo shi misali ka kawo shi nan gurin ha akwai magana cewa ma wato ba za ka ji daɗi ba kaga ai cikin mun ma za ka gaya maka ko kawai kai dai ka kawo shi nan din misali kana taka za ka jin kana taka shi kai ma kanka ba ka jin daɗin shi ma kai kanka ma ba ka so ma ko to amma sai sai sai a zo a kallafa a ce idan baka dage shi baka kawo shi nan ba ma kai kafiri ne ni wani abin na bayan mamaki abu gashi nan kuru da muzu abu ne kawai wanda yake na fahimta wanda za a tsaya a fahimtar da mutane amma kai tsaye sai a kafarta mutum saboda kawai ya wando kawai ya wando wai dan baka kawo shi nan ba ina abu na bani mamaki idan so ake a yi sunne misali sunne da gaske ita ake so a yi daina sa wanda ɗauko gyautan ka sa sai ka ce kuma shikenan sai ka tsaya da duk wanda ka gani da gyauto yana jin shi a ƙasa to nan in ka ce mashi wannan in yayi wannan abu shi ma ba kafiri zaka ce mashi ba a'a ka ƙetara maganar da manzan Allah ya ce don haka in ka suke in baka tuba ba za ka shiga wuta shi ne magana a ko in baka ba za ka shiga wuta idan ya sanya dauto kenan shi ma in yana jan shi kenan kuma shi ma cewa kai tsaye din zai shiga wuta din sai in ka bincika ga ga dan dan takama yake jan shi din shi ma fa akwai shi sai an yi wannan binciken ba wai kai tsaye ba kawai daga ganin mutum bai kawo wannan shi nan ba kai tsaye kawai ka ce mace kawai kafiri ne in kai wannan ai ka ci mutuncin abin gaba kai baka abin gaba eh kai abin da gashi nan mu ga mu muna yara ilimin namu ba mai zurfi bane ba amma kuma ya ga wasu malaman idan suka yi magana in suka kawo abin ga sai ka ga ga fahimtar yadda addinin yake ko kuma yadda hadisin yake sai ga abin gashi nan a kuru da buzuma idan aka buɗa ma zaka fahimtar da shi ko yanzu kaga misali kamar albani da yake cewa wai cikin nasu din ma cikin ɗan uwansu din malaman nasu da yake kira da kafiri wai saboda ya ce mu yaron shi wai ya aka je wai ya aka yi yake dan galwando kaga yana da ilimi ai albani yana da ilimi ilimi ne ilimi akwai ilimi iya bacin gurgudu yana da ilimin sa to amma kai tsaye kuma a kafarta mutum kaga wannan ai wannan shirme ne Allah da ya kiyaye eh to shi yasa duk da sa'i ba ma san ana faɗowa tunda ba shi ne kan kai tsaye ba to amma in ya zo irin wannan gudun dole ne a yi wa mutane bayani dole a yi bayani an gane ko yadda ba son taɓa janibin wasu ake ba mutum ko da ko da kirista ne bai kamata kai ta taɓa janibin sa ba to amma kaga gurin da ya wato an ɗanyi an ɗanyi shige a cikin hadisi wanda gashi magana ya kamata a fito da ita sai a koyi saboda son wani ra'ayi ko son wani ƙungiyar ka ta ɗaukaka ko da haka za ka ɗaukaka za ka samu abinci da sauransu wannan cin amanar ilimi ne. Na'am. Hadasana Abu Ammar al-Husayn bin Huraisin, hadasana Abu Na'im, hadasana Zuhairun, an Urwata bin Abdullah bin Qushayr, an Muawiyah bin Qurrata, an Abihi qala ataitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi rahadin min muzainata linubayi'ahu wa inna qamisahu lamudlaqun aw qala zirru qamisihi mudlaqun قال فأركلت يدي في جي في جيب قميصه فمسست الخاتم an karɓo daga wato abu ammar ya zantar da mu al-husayn bin hurais yace abu na aimu shi ma ya zantar da mu haddathana zuhairun zuhair ya zantar da mu an urwata bin abdullahi daga urwata bin abdullahi bin qushair an muawiyata daga muawiyata bin qurrata an abi daga babansa kala yake cewa a tece rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi rahadin a cikin wata jama'a idan aka ce rahadin jama'an da za su zamo kaman daga goma abin da ya kasa da wifdun su ma duk daga jama'an abin da ya daga goma zuwa kasa zuwa kira da su min muzainata daga muzainata sunan wannan kabila ne a wani gari shine muzainata kabila ne yace mun zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin jama'a dinu bayi a hudan mu mishi mu bayi a mu mai tafta eh abin da aka ce baya shine a ba ka bada hannu ka ce kai alƙawarin akan abin da yake shi ma kai ma za ka yi a kai. Na'am, wa inna kamisa hula mutulakun haƙiƙa rigarsa tana nan a sake wallahi a sake take ma'ana tana da tana da yalwa da sauran su rigar da yake tare da ita a sake take au qala zirru qamisihi mutlaqun ko kuma wato zirin wannan rigai zirin rigai dinkin wannan rigai shi ma a sake yake ne qala yace fa adakaltu ya dp jb qamisi sai na sanya hannuna a cikin kofar rigar sai aka ce jb ba mun ce wannan ba aljihu ba ake yawan cewa ba a shi aljihun dan yana da kofa ne shi ma haka amma abin da ake nufi da jaibi ainihin jaibi ainihin luggasa duk riga da ta zamo tana da kofa duk wani guri na kofa da aka yi riga sunan shi jaibi kamar yanzu nan wani rigar nan ba kofa bace ba to shi ma jaibi sunan shi idan nan ya yage kamar nan nan hamata kamar nan misali idan ya yage to wannan yage shi ma za a kira ta jaibin wannan kofai da za ta shiga in dai za ta shiga ta taba ma jiki nan wannan kanan gurin shi ma zama jaibi nan ma shi ma ya zama jaibi nan ma jaibi ne an gane yau to shi ya kira da jaibi to shi ne ta sai sanya hannunsa a cikin kofa daga cikin rigai ya ce famin sassul katama sai na tabo katin kaga kenan zai zama tuwa ko ta nan yasa ko kuma ta nan yasa tunda kaga cewa hatim ya tabo kaga hatimin a baya yake kaga in ka tsaya da riƙe wai iya riga ka sani wai iya aljihu ka sani to ta yaya zai sa hannun shi aljihu kuma ya tabo hatimin da ke nan baya to shine kofa ake nufi duk wata kofa ta riga wannan sha kira da ajjai na'am hadathana abdul abd bin humayd sana muhammad bin al-fadl hadathana hamad bin salamata ana habib bin shahid ana al-hasan ana anas bin malik ana nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa muttakiun ala usama bin zaid alayhi thawbun kidriyun kada tawashsha bihi fa salla bihi qala abd bin humayd qala muhammad بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه أن يتي أن كربو دغا عبد بن حميد يتي محمد بن فضل يا بام يا زنتا منا يتي حماد بن سلمة يا زنتا منا حبيب بن شهيد يا an karɓo daga Habibu bin Shahidin daga Hassan daga Anas bin Malik hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja ya fito wata rana wa huwa mutakiun ya dafa wato yana kishin gida ala Usama bin Zaid ya kishin gida akan Zaid bin Zaid suna tafiya da shi an gane ko eh yace alaihi saubun a tare da manzo Allah akwai wani tufafi kidiriyun na kidiri sunan gari ne shi shi kidiri din sunan gari ne shi yasa ya ce kidiriyun ma'ana tufafin din na garin ka san an ce dama masu nahau sun ce idan kana so ka jingina kanka a wani gari ko ta kabila to za ka shafe wannan harafin na sunan kabilai na ƙarshe sai ka sanya mai ya'un idan ya zama kamar wauni haka an gane ko sai ka sanya mai ya'u wato in ya ce sai ka cire idan alifin ne idan alifin ne sai ka cire ka ƙara mai wau sai ka ƙara ya a gaba idan kuma wau ne kaɗai sai ka cire wau ɗin ka sanya mai ya. ko ko kuma in ta'un ne ta kuri ka cire ta'un din ka sanya mata ya kamar makka makka kaga ai a ƙarshe ta'un ce ko makkatu ta'un ce ƙarshe to idan kana so ka ce kai dan makka ne sai ka ce makkiyun ma'ana kai dan makka ne shine makkiyun eh yawa ko madaniyin ma'ana kai dan madina ne kamar ni wato an san wannan kabila eh wannan ka gani dan balma ne sai a ce albalmawiyun balma abin da yasa balma aka fara da wau din saboda alifin ne shi kuma ba takuri ba ne alifin ne balma a ƙarshe alifin ne don haka sai in shafa alifin ɗin sai na fara sa wau in na sa wau sai na bi da ya don haka in dai alifin ne ƙarshe ya ƙare da shi to shi alifin ɗin zaka maida shi ne wau sai ka ƙara da ya in kuma iya takuri ne to ba za ka sa wau ba kawai iya yadda za ka bar shi da shi wannan shi za a rike yawwa to shine balma sai ka ce albalma wiyun makka kaga ta unce yake ce makiyun ba za ka sa wau ba yawwa to shine yana ya kace kidiriyun kaga wannan shi ma wato kidiri ne kidiri ne kaga tunda sunan gari ne a ƙarshe za a iya samun takuri ne gurin kamar kiɗeratun ne sai aka ce kiɗeriyun ba wawu a gurin karatawa shaha wato shi wannan tufafin na kiɗeriyun ne karatawa shaha ya manzala ya yafa shi a kafa da shi da aka ce tawasha shi ne kamar a yafa abu bihi da shi fasalla bihim ya yi sallah da wannan tufafin kala abdun abdu bin humaida abdu bin humaida sai ya ce kala muhammad bin fadl muhammad bin fadl shi ma ya ce sa'ala ni ya haya ya haya ya tambaye ni bin ma'inin dan ma'inin an hazal hadisi daga wannan hadisin ya haya sai ya tambaye shi daga wannan hadisin ya ce ba ni labari akan wannan hadisin akan shi wannan hadisin da muka ambata yanzu awwala ma jalasa ilayya farkon lokacin da ya zauna a gare ni sai ya ce sai ya tambaye ni fa qultu hayna ce da shi to hadathana Hamad bin Salamata Hamad bin Salamata ya zanta mana akan wannan hadisin fa qala sai ya ce wato shi wanda ya tambaye shi din shi ya hayan da ya tambaye shi ya ce ba shi labarin sai ya ce mashi a lokacin da ya fara ba shi labarin zai ba shi labari kenan ya ce mashi kai law kana min kitabika da dai ka je ka dauko daga kundin ka ma'ana da ka dauko kundin da ka rubuta hadisin ka faɗa mana a cikin sa an gane ko da shi zai faɗa mashi a kai sai nuna mashi da ya ɗauko littafin ya faɗa mashi yana diba mashi yana ya faɗa mashi to shi kenan ya ce fa kumtu sai na tashi da uku da kitabi dan nan je na ɗauko littafin kundin na da na rubuta masa shi kenan kuma fatsa baza ala saubi sai ya rike min rigata kuma sai ya ce mani amlihi alayya a kafin ka je ka ɗauko faɗa mani shi fa inni akafu Allah alƙaka ina gudun kar a ce daga yanzu kuma in ka tashi ba zan gamu da kai ba kaga wannan duk kwaɗayi ne fa na karatu kwaɗayi ne na hadisi shi abin da yake gudu saboda imanin su suna tare da imanin cewa za ka iya tashi yanzu kana shiga cikin gida ka mutu. To ma'ana shi nake shi kada ya zama cewa daga tashin shi ya shiga cikin gida ya je ya mutu ya yi asarar wannan hadisin na manzan Allah bai iso masa ba. Eh ko kuma ya zama yana shiga cikin gida sai wani babban kudiri sai ya kama shi kamar irin ko shafan aljanu ya kama shi ya kada shi ko wani abu da zai hana ya sake fitowa daga ciki. To yana jin tsoron wannan abu sai ya rike shi ya ce a fara faɗa min da bakinka in ka faɗa min da bakinka in ka je ka ɗauko sai ka sake maimaita ma. saboda me saboda kwaɗayin hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam na wace sa wannan duk yana daga cikin abin da ake koya mana na cewa mu sa naci in abu ya zo to mu naci a kansa yawwa to shine ce fa in ya kaka ina gudun Allah alƙaka ba zan ƙara haɗuwa da kai ba ƙala sai ya ce fa amlaitu alai sai na shaba mai shi wato sai na faɗa mai sun ma akarai ce kitabi kuma sai na shiga cikin gidan na ɗauko littafi na fa karatu alai sai na ƙara karanta mai kaga soji kenan حدثنا سويد بن ندر حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نبرة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه إمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له يأتي أنكر Suwaid bin Nasarin ya zanta mana, Abdullahi bin Mubarak ya zanta mana daga Sa'idu bin Iyasil al-Jureriyun daga Abi Nadrata daga Abi Sa'id al-Kudri yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance izasta jadda sauban in ya sabanta tufafin shi wato in ya in ya tufafi sabo sammahu bi ismihi sai ya kira sunan tufafin da sunansa tufafin da yi nan da yace tufafi yana nufin kowane tufafi ko wando ko riga ko rawani ko ma menene inda tufafi ne hatta kalmi ma an ce za a iya sanya shi a cikin tufafi an ce takalmi wasu malaman suna sa shi a cikin tufafi wasu kuma suna sanya shi a cikin a kawai dai ana sanya shi ne don wani abu haka don kariya yawwa to ko ma takalmin ne to shi ne ce idan ya sabon tufafi to sammahu bismihi a lokacin da zai sa shi sai ya kira sunan shi misali kamar in riga ne shine ce imamatan au qamisan ko rawani ko riga au da an koma yafi idan shine yayi sun mai kuli sai ya kira shi da sunan shi sannan sai ya ce Allahumma lakal hamdu kama ka sautanihi misali kamar in riga ce sai ya ɗauko rige in ya ɗauko rige sai ya ambata haka sai ce ya Allah wannan riga ce ka bani an gana abin da yake nufi eh sai ya ce ya Allah wannan riga ce ka bani to dan haka ya Allah Allahumma laka alhamdu wato Allahumma laka alhamdu ya Allah godiya ta tabbata a gare ka kama ka sauta nihi kamar yadda ka kamar yadda ka satirtar da ni shi as'aluka khairu da haka ina roƙonka alkhairin sa wa khaira ma suni alahu da kuma alkhairin abin da aka aikata shi da shi wato ya ka ce alkhairin abin da aka aikata shi da shi shine zai iya yiwa rigai an kera ta ya siye ta Allah ya riga ya rubuta cewa wannan rigai zai je ya yi sallah da ita zai je ya yi ibada da ita zai tafi wajen karatu da ita zai je ya yi komai da ita to yana roƙon shi Allah ya bashi wannan aikin da wannan rigai eh yayin ne cewa uzurka amma kuma ina neman tsarin ka min sharrihi daga sharrin wannan riga wa sharru masu ne alahu da kuma sharrin abin da aka aikata da ita wannan rigai na cewa zai iya yiwa rigai an riga an rubuta cewa rigai zai iya kasancewa zai iya kasancewa za a aikata kaza da ita abin da yake dai ba kyau to yana neman tsari da ya aikata abin da ba kyau da ita wannan rigai حدثنا محمد بن بشار أنبانا معاذ بن هشام سني أبي أن قتادة عن أنس بن مالك قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة محمد بن بشار يا زن تامنا معاذ بن هشام يا بام داباري yace abi babana ba ya zanta mana daga katarata daga Anas bin Malik yake cewa mafi soyuwar tufafi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yalbisu da yake daura shi alhibratu shine riga mai dugu dugu haka mai dan zane zane to alhamdulillah ina tana mun tsaya nan ko na ga hadisin wato babin da na so mu kai shi karshe na kuma yana da yawa muna ga kun dan fara jin bacci eh ina tare mu tsaya a nan guri da to alhamdulillah sai mu tashi hadisi na 61 daga wato hadisin Muhammad bin Gailan to alhamdulillah mm masha Allah